أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ان uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci na wannan rana mai tarin albarka ranar lahadi wadda ta yi daidai da 27 ga watan rabi'in al-akhirah hijiran annabi tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ne daidai da 19 ga watan oktoba miladi a yi wa isa ɗanna na maryamu alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na markazul imamil bukhari littafi qur'ani wa dirasatil islamiyya don ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka bulughul maram min adillatil ahkam na wallafar al'imamul hafiz ibn hajjarin al'asqalani Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi da rahama ya karɓi ayyukan shi na alkhairi inda ya ba daidai ba Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta masa ya kankare mai wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha ɗai a cikin tsarin karatuttukan wannan littafi mai albarka a satin da ya gabata ba a samu karatu ba saboda wasu uzurori da suka gitto muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu za mu tashi babu tayammum babu tayammumi babin da zai karantar da mu taimama kafin muke farawa muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ka zaunar da mu lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganinsa wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma idan ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai wasu ƴan uwa a mata da suke jagorantar aikin hajji wal umra a jinsu ta garul hira da ke birnin yamai a suna barin addu'a ga ƴan uwa musulmai domin shirye-shirye da tsare-tsaren fuskantar umra ta ramadana da kuma aikin hajji na wannan shekara ta 2026 muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu buƙatunsu na alkhairi da buƙatocin musulmai gaba ɗaya. ‘yan uwanmu falastinawa Allah ta'ala muke roƙo ya ka musu ɗauki ya ka musu agaji a isra'ilawa ‘yan mamaya Allah ya dagargaza su ya hallaka su ya fitar da su daga falastin suna ƙasƙantattu dama Allah ta'ala ya sanar da mu cewa a cikin alƙur'ani yahuda ba sa da alƙawari kada ku taɓa tunanin wai ba yahude zai cika ma alƙawari ba yahude duye da kan rafa shi kake yarda da shi kake aminta da shi to dama yake jira da ya samu dama to innahu labil irsad yana nan madakata zai ci amana kai yaudare ka kamar abin da ya faru a yan kwana-kwanan nan tsakanin Falastin da Isra'il an ce za a miƙa makamai za a yi sulhu a tsakaninsu a ɗazu-ɗazun nan safiyar yau lahadi isra'ila ta kai yaƙi a wani ƙauye kusa da gaza babu shakka wannan zalunci ne muna roƙon allah ta'ala ya ƙwato ma falastinawa haƙƙinsu ya ƙasƙantar da isra'ila al'imamu al-hafiz ibn hajar ne al-asqalani ya ce babu tayammumi babin da zai karantar da mu taimama عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث مالا يا شقا باب تيممه wanda ita taimama a lugar larabci ita ce alƙasdu kamar da malamai suka ambata suka ce idan aka ce attayammu daga yammama ne ai ƙasada ya nuhi abu shi kuma a istilahi ko a shar'i na malamai shine alqasdu ila sa'id shine mutun ya mihi ƙasa ko abun da yake bisa doron ƙasa ai at-turab at-tayyib li mashi al-wajhi wal yadayn bi niyyati istibahati as-salah wa nahwiha mutun ya mihi ƙasa ya bugata domin ya shaha mu huska shi da hannayensa dan niyyar halitta sallah ko kuma niyyar wannan taimama ta zama hallu wudu an gane domin Allah ta'ala ce fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban Allah ce idan kuka rasa ruwa to ku yi taimama ku nuhi as-sa'id abin da yake bisa doron ƙasa to shi ake ce ma taimama a wurin malamai sai ibn hajar ya ka hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda ya ce annabi ya ce u'titu khamsan an bani ababe guda biyar Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, An ba ni wasu ababe guda biyar, lam yi hunna ahadun ƙablihi, ba a ba wani annabi gabani na wa'yannan ababen ba, kafina, kafin na zo ba a ba wani annabi su ba. Ababe ne guda biyar wanda Allah ta'ala ya fifita wannan al'umma ko ya fifita annabin wannan al'umma da su koma bayan wasu al'umma. Annabi ya ce, Abu na farko nusirtu birru'bi masirata shahrin an bani cin nasara da tsoro tsawon tahiyar wata guda bi ma'ana an bani cin nasarar yaki tsakanina da kafirai wata guda idan kafirai suka ji annabi zai yaƙe su tsawon wata guda kafin ya zo sun shiga tsoro shine nusirtu birru'bi domin shi arru'ub tsoro alama ce ta cin nasara ga duk wanda yake maki idan makiyinka ya fara tsoronka to ka ci nasara akan shi babu shakka idan mutum yana ɗari ɗarinka yana ƙiyayya da kai to ka ci nasara akan shi amma makiyin da baya tsoro to shi yadda matsala ina fata an fahimta kamar yanzu yahudawa kaga makiya ne waɗanda ba sa tsoro to su suna da matsala amma maki wanda ke da tsoro macijin soshiya ya sara ya noke to shi yana da daɗin mu'amala dan da na ana ce shi da yaƙi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi cin nasarar yaƙi da kafirai da dasa musu tsoro tsawon wata guda da sun ji labarin annabi zai kawo musu yaƙi tsawon wata guda sun shiga ɗarɗar sun shiga shirye-shirye suna rikice suna tunanin ya za a yi ya za a yi ya za a yi to kaga wannan alama cin nasara ce kuma shi alharbu khud'a yaki dan zambo ne yaki zambo yake so ba a son mutun ya dinga bada alamu yana bada kafa in za a yaki kamar misali idan zaka zo wurin karatu ka bada duka sirrin karatunka ga abokanka ko kuma ka bayyana duka abubuwan matakai da kake harda idan za a jarabawa to kaga wannan sai kowa ya gano lagonka kai da ke son ka zo na farko sai ka ɓoye sawunka ka nuna musu a kamar yadda ake a jami'a ina tuna a lokacin muna jami'a abokan karatu sai mutum ya shige cikin dara ya dunkule ya yi ta karatu sai ka aza kwana yake ashe ba kwana yake ba shi yana can cikin bargo ya ɗauko waya a pdf yana karatun shi ko kuma sai kowa ya yi kwana ana dibin wane da wane kowa ya yi kwana cikin ɗaki sai ya ɗauko littafi ya yi daji wurin karatu sai ku azawa ne baya karatu alhali shi ko yana karatu saboda shi a tunanin shi alharbu khud'a yaki dan zambo ne shi ma ai zai zambo sai ku aza baya karatu musamman lule idan muka ce lule shine wanda yake dan sana'ula wanda a shekarar farko ya fara zuwa jami'a to shi dan shekarar farko bai san sirrin jami'a ba yasa da yaga kowa baya karatu shikenan shi ma sai ya bi su ayi rabkatanin bisa rakiya kowa baya karatu bai san cewa manya suna da strategy suna da salo na karatu da da abin da yake ma da haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bir ru'b an bani cin nasara da tsoro nusira bil bina'i lil maf'ul ar-ru'b bi dhammin fa sukun bir ru'b wa huwa al khawf shi yake ce ma tsoro ai tsawon wata guda Allah yana jewa tsoro a cikin zukatan makiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan yana nuna muna makiya kala kala ne zamu iya istinbati karkashin wannan cewa makiya kala kala ne ah shine al-imam ibn hibban yake cewa makiyi malami mai ilimi yahi aboki jahili gane dan ya nuna ma makiya ma maratib ne kala kala ne sahu sahu ne iskale iskale ne makiyinka wanda yake mai ilimi yahi abokinka jahili domin shi makiyinka mai ilimi duk yadda yake nuna ƙiyayya gare ka ba zai taɓa yin abun da zai cutar da kai ba saboda yana da ilimi ya san cewa in yayi ma kaza da kaza da kaza akwai ukuba da kaza da kaza amma shi abokin ka jahili zai iya cutar da kai ba tare da ma ya sani ba sai a zaru cikin soyayya ne ko ba haka ba ba shine malami na yake yawan gaya min cewa matsalolin duniya gaba ɗaya ababe guda biyu ne gaba ɗaya matsalolin duniya musamman matsalolin aure matsalolin aure tsakanin mata da miji ka cokam suna da alaƙa da ababi guda biyu ne fahimul lam yuqsad wa qasdul lam yufham wata fahimta ce wadda ita ba haka take nuhi ba ko wani abu ne da take nuhi wanda shi bai fahimta ba shine matsalar auren duniya bi ma'ana fahimul lam yuqsad zai iya fahimtar ta abinda ita kun ba shi take nuhi ba ya fahimce ta ba daidai ba sai a yi ta samun matsala a cikin zamantakewa aure dalili saboda ta yi abinda a fahimtar ta daidai ne shi kuma a fahimta shi ba daidai ba ne kenan fahimun lam yuqsad fahimta ce wadda ba haka ake nuhi ba aw qasdun lam yufham ko kuma ita ga abinda take nuhi amma bai fahimta ba sai a yi ta samun matsala an gane to wannan ba sai zaman aure ba a cikin abokai ma shine tsakanin ɗalibi da malam shine tsakanin baba da mamma shine tsakanin haka dai zaka iskewa an gane wannan ko to shine malam yake karantar da mu to kenan maki kala kala ne kuma makiyin makiyinka ai abokinka ne ko ba haka ba mai kiyayya da wanda kake kiyayya da shi abokinka ne abokin abokinka abokinka ne haka ne yawwa to shine malamai suke farraqawa anan to akwai makiya waɗanda su koyaushe suna mirsad suna nan madakata suna jiran su muku lafiya kamar yahudu Allah ta'ala yace walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir Allah ya ce da Yahudu da Nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har abada sai ka bi hanyarsu. Kakka taɓa tunanin wai ba Yahudi ko Kirista wai yana nuna ma masha'ir na soyayya ko na tausai ko na jinƙai wai yana son kani babu wata soyayya. Yana jiran ya samu wata dama ne wata kafa inda zai durmu yaka a cikin jahannam Allah ta'ala ya kare Da haka sai ka yi ƙoƙari kullum ka kare aƙidarka kullum ka jaddada imaninka da Allah ta'ala. annabi ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini ƙasa ta zan masallaci gare ni kuma wuri mai tsalki wannan ba a ba wani annabi kafina ba al'ummomin da suka gabaci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna sallah a cikin cocin su a wurin bauta idan mutum yayi sallah a wancan lokacin kafin zuwar annabi inda ba cikin masallaci ba inda ba coci ba to sallar shi bata yi ba ibada shi bata yi ba amma shi annabinmu Allah ya bashi damar yayi sallah a ko'ina ƙasa ta zama wuri ne mai tsarki gare shi duk inda sallah ta kama shi yayi sallah kaga wannan ba karamar falala bace yanzu da a kaddara a ce al'ummanmu duk lokacin da sallah ta kama mutum in dai ba cikin masallaci yi ta ba ta yi ba kai kana ganin ba an samu matsala ba ba za ka gano kuncin wannan ba sai ka samu kanka sharaɗin cewa kai duk baka samu sallah cikin masallaci ba to sai ka azumi ɗaya biyar to sannan za ka gano cewa lalle sallah cikin masallaci akwai tawaya a ciki to shine Allah ta'ala ya sauƙaƙa ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kage yana nuna karama yana nuna mu'jiza ta annabi yana nuna annabi ya sha daban da sauran annabawa kuma wannan hadisi ya kamata dan kalakato ya rada shi musamman wanda ya ce a shi ba duka hadisi ya kore ba to wanga ya kamata dan kalakato ya dubi kanshi ya dawo ya ce to wanga hadisi na ya rada shi 100 bisa 100 dan an ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini ƙasa ta zama masallaci garam ta zama wurin tsalki garam fa ayyuma rajulin annabi yace kowane mutum daga cikin al'ummata adrakatuhu salatu sallah ta riske shi falyusalli yayi sallah duk inda sallah ta kama ka banda wurare guda biyu da aka yi istisna aka togace aka ce to banda wannan wurin biyu almajzara walmazbala walmaqbara sun wuce uku kenan sun wuce biyu almajzara mayanka mahauta an hana sallah mahauta wal mazbala wurin juji wurin zub da shara an hana sallah wurin zub da shara wal maqbara an hana sallah a makabarta wa mabarikul ibli da madurkusayin raƙumai inda tawuin ne ko raƙumai raƙumi ke durkusa an hana yin sallah a wannan wurin kaga wannan wurare ne wanda aka tugaci aka yi istisna'in su duk inda ba nan ba ka samu ka je kai sallaka a wannan wurin to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace u'titu khamsan an bani ababe guda biyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci nawa biyu bai ga sauran ukun ba nan hadisin ya zo ne mukhtasar shine ce wa zakara alhadith ya ambaci hadisi amma akwai sauran shi sauran shi shine an ba annabi wa wa uhillat lil ghanaim an halitta mini ganima in aka yi yaƙi abinda aka samu na yaƙi ganima ce gare ni amma annabawa kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka yi yaƙi aka ƙare to duk abinda aka samu na ganima ana zuwa ne a tsurace shuri guda wuta ta zo ta kone shi amma mu an halitta muna ganima to ganima tan kuma ba irin ta ɗalibai ba irin ɗalibai masu zanga-zanga an yi to ana zanga-zanga aka gamu da mai fiya wata a ce ganima a kwashe fiya wata a kwashe mai mai aya a canye mai aya shi wannan zalunci ne sata ce ba wata ganima gani ganima wurin yaki ake abun nan inta idan kana son ka samu ganima je Palestine ka shiga yakin Palestine da Isra'ila sai ka samu ganima amma ba ka tuwa bawan Allah yana sai da fiya wata ko yana sai da aya ko dankali ka zo ka kwashe ka ce ganima ganima wannan sata ce wannan kuma babu shakka 'yan makaranta su ji tsoron Allah wajibi ne 'yan lakwal su ji tsoron Allah kadiba kaga yadda turawa suka yi mana fincin kau a wurin ci gaba da tsari tare da duk wani tsari na duniya bayan na musulunci yake mu wai musulmi har yau kwakwalan mu sun ki kawo muna cewa ya kamata mu yi kokari mu yi abin da musulunci mu zai ci gaba idan aka yi zanga-zanga a cikin gari ko a cikin ƙasa za ka iska duk ababen da aka yi na ci gaba a cikin ƙasa rana ɗaya za a lalata su a kashe hitillu a lalata hanya a kashe motocin gwamnati da sauran ababe a tunaninsu wai zanga-zanga suke na ci gaba sun yi ma gwamnati ɓanna a sun daiwa kansu ɓanna sun yi ma kansu ɓanna to ya kamata ɗalibai su gano kuma wai wannan ɗaliban masu wannan zanga-zangar rushe-rushe da fashe-fashe da sace-sace su ne gobe za su zama shugabannin ƙasa su ne gobe kuma za su zama ƙuduwa a cikin al'umma babu shakka wannan akwai barazana kenan yana nuna cewa duk al'ummar da matasanta suka tashi da wannan sarfe suka tashi da wannan gigita da rashin sanin ciwon kai to babu shakka wannan al'umma tana cikin barazana da cikin haɗari Allah ta Allah ya dace da mu annabi ya ce an bani ceto an bashi ash-shafa'a ceto shine Allah ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala ubangijinka zai tayar da kai bagire abun godewa shine ash-shafa'a ceto shine abunda wanda bai imani da hadisi ya kore yace ranar lahira babu ceto babu ceto a ranar lahira mu kuma masu imani musulmai mun yi yarda a ƙarƙashin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da fassara ta magabata nagartatta ta alƙur'ani cewa lalle tabbas lahira akwai cuta Allah ta'ala ya gayi man zallabi ya shafa'u indahu illa bi izni ba wanda ya isa ya ceto a ranar lahira sai da izinin Allah kina Allah zai ba da izini Allah zai ba da izini a ranar lahira kuma gashi Allah ta'ala ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto a ranar lahira ba ya amfani su ba to kaji shi wancan jahilin da muka yi karambatta da shi sai ya ce abinda ake nuhi famatan fa'uhum fi'ili ne madi ce to kaga wannan akwai jahilci bai san fi'ili madi ba bai san fi'ili mudari'i ba bai san amri ba to kaji abu na na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana aiko su zuwa ga al'umma suke bance wa bu'istu ila nasi kafa ni kuma an aisu an aiko ne zuwa ga mutanen duniya baki daya shine abu na biyar wani annabi ana aiko shi zuwa ga mutanen karcen su mutanen unguwar su kawai wani ana aiko shi zuwa ga familin su wani ana aiko su zuwa ga garin kwanni kawai wani ana aiko shi daga Niger amma annabi ya ce ni an aiko ne zuwa ga mutane baki daya mutanen duniya gaba daya da haka duk inda kake a duniya kana gargashin risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi kaga yana bayyana mu'jizar annabi kan kala qatu wajibin ka kayar da wannan hadisi inda ka ce duk hadisin da ya bayyana mu'jizar annabi ka yarda da shi ai ana zuwa an kama hanyar baro kala qatu kenan an kama hanyar baro wannan hanya ta cin kaca ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala in baka iya larabci baka iya fassara hadisi ba shikenan ka hutar da kanka ka ce kai ni dai hadisan ga ban iya fassara su ba a kira malamai zarata su fassara min sai a fassara ma shine al-imam al-tahawi yayi tahaddi wa duniya abu ja'far al-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar yake cewa a kawo hadisi guda wanda ya ci karo da hadisi sai dai in baka gano fassarar ba shine malamai suka yi ta rubuce rubuce qawaidut tarjih bainal ahadith a rajjaha tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi a haɗo ma'anoninsu wannan hadisi yana nufin kaza wannan yana nufin kaza domin a yi ƙoƙari a zaƙulo ma ma'ana ingatatta wadda take daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi huzaifa ta'an inda muslimin a hadisin huzaifa wanda imam muslim ya fitar da shi wa ju'ilat turbatuha lana tahura an sanya muna turbaya ta ƙasa ta zame muna mai tsarki ƙasa ta zame mana mai tsarki idan lam najidil ba in ba mu samu ruwa ba in ba ku samu ruwa ba sai ai taimama wa an ali radiyallahu anhu inda ahmada wa ju'ila at-turab li tahura amma riwayar al-imam ahmad a cikin musnad din shi yace an sanya muna ƙasa ta zama mai tsarki to kaga wannan hadisi yana fa'idantar da mu cewa taimama ba ta inganta sai idan an rasa ruwa fa'in lamtajidu ma'an fatayimman idan kun rasa ruwa sai ku yi taimama ko kuma amfani da ruwan ya yi ta'azzur ya yi wahala ya wuyata ba ku iya amfani da ruwan saboda rashin lafiya ko kuma saboda wani uzuri shi kenan sai a yi taimama to shi ne wannan abin da yake karantar da mu kenan kenan ya halitta ga wanda lokacin sallah ya shigo ya nemi ruwa bai samu ba sai ya taimama kuma ƙasa gaba ɗaya ta halitta ya taimama a kanta shi ne malamin malikiya suka ce matuƙar dai lam yattara alaiha taghyirun adami matuƙar dai wani canji na ɗan annabi adam bai abuku ga wannan ƙasar ba in dai tana nan ala asliha to ya halitta ya taimama a kanta wannan shine abinda hadisan suke karantar da mu wa an ammar bin yasir radiyallahu anhu ma qala an karbo daga ammar dan yasir Allah ta'ala ya kara masa yarda ammar dan dan yasir ana mai alkunya da abu yaqzan abu yaqzan yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun a farko farkon musulunta an masa azaba a cikin garin makka ya yi hijira guda biyu hijira daga makka zuwa madina hijira daga makka zuwa habasha ya halarci yakin badar da kuma yaƙoƙi duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi cewa amma za a kashe shi wanda hadisi ne wanda malamai su yi ta tattaunawa a kan shi wai haka ya amma taqtuluka al-fi'atul baghiya malamai sun kai kawo akan wannan hadisi da takhrijin shi da kuma abinda malamai suka ambata akan wannan hadisi an kashe shi a shekara ta 36 a hijira tare da Ali bin Abi Talib yana da shekara saba'in da uku hijira daga makka zuwa madina a wannan lokaci ammar bin yasir kenan ammar bin yasir ya ce ba a sani rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi tsira sallallahu alaihi wasallam ya aike ni fi hajjatin a wata bukata fa aznabtu sai na janaba falam ajidil ma'a na nemi ruwa ban samu ba shine falam ajidil ma'a na nemi ruwa gabas da yamma ban samu ba to da ban samu ba kuma ga lokacin sallah yayi ni zan yi yace fatamarragtu fi sa'idi sai ni turmujejeriya a cikin ƙasa ni birkidaddoniya a cikin ƙasa kama tamarragu dabbatu kamar yadda dabba take wannan birkidaddoniya a yan san dabbar da ke birkidaddoniya a cikin ƙasa ko yace sai nayi kama haka nan sai nayi sallata domin na rasa ruwa kuma sai yadda ake yi ba فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سينزوم النبي فذكرت ذلك له سينبع النبي لابارم أبن ديفه فقال سي النبي إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا النبي ها إشيك كي هكذا هلنا سي النبي ثم ضرب سي النبي صلى الله عليه وسلم يبي بيديه الأرض يبي كساد هلنا ينسى ضربة واحدة بقو بدا ثم مسح الشمال على اليمين سي النبي يشاهي هقو أكن داما wa zahiri kaffaihi da mabayyanin tafin hannayensa wajihi da huskarsa ana hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi amma lafazi wannan na imam muslim ne wa daraba bi kaffaihi al-arda sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bigi ƙasa da tafin hannunsa wa nafakha fihi ma yayi busa a cikin su summa masaha bihi ma wajhahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shafi huskar shi da wannan hannayen da ya bugu ƙasa sun wakaffai da tafin hannayensa kenan idan za mu ba da surar taimama ya ake taimama ga yadda ake taimama jama'a mutum ya buga haka shi kenan sai haka shi kenan sai haka taimama ta kare jama'a ina fata mafi mace wannan idan ko akwai ƙasa ko kuma akwai wani haki wanda yana iya cutar da shi lokacin da ya buga yana iya bushewa shi kenan ya ci gaba da sallar shi ta yi ina fata an gane wannan kenan ka nuna ita ce taimama wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da ammar ibn yasir wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan annabi yace ita taimama buhu biyu ake darbatul lil wajhi bugu daya ana yin shi ne dan shaho huska wa darbatul lil yadaini bugu daya shi kuma ana yin shi domin hannaye ilal mirfaqaini zuwa ga mirafiqai ita ce nan gwiwa hannu to jama'a idan muka lura wannan hadisi yana bayyana mana cewa taimama ana yin ta sai mirafiqai shi kuma wancan hadisi yana nuna mana cewa taimama bakin kaffai ne bakin tafi bakin tafin hannu ne to wanne ne yafi wannan hadisi na biyu malamai suka ce mauqufu ne mauqufu ne mauqufun ne inda ibn umar kamar yadda al-imam ad-darqutni ya ambata kun malaman hadisi sun rajjaha cewa wannan hadisi mauqufi ne an gane kenan ba zai iya zozo wa zeza ko daidai wa daida da wancan hadisin wanda al bukhari da Muslim suka fitar da shi ba kuma sun fitar da shi akan sharuɗan su kenan wannan hadisi kamar yadda al-Imam Tirmidhi yake cewa hadal hadisu asahhu shay'in fi hadal ba wannan hadisi shine mafi inganci a cikin wannan babi dan haka duk hadisin da yazo kamar yadda al-Imam bassam ya ambata da imamu sana'ani a cikin sharhi bulughil maram subul salam yake cewa duk hadisin da ya zo wurin cin karo da taimama ana shaha bakin tafin hannuwa ne ya ce to wannan hadisi ko ka iske shi mawqufi ne ko ka iske shi da'ifi ne amma al'asahu shine taimama bakin tafin hannu ake shafa ina fata an gane wannan wa abi hurairata radiyallahu anhu to kaji yace rawahu al-bazzar wa sahahu ibn qattan ba shi bane rawahu ad-darqutni wa sahahu al-a'immat wa sahaha al-a'immat waqfahu ngani وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السعيد وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصعيد تربايا كسا وضوء المؤمن شيني أبن الولاء مؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين كودا بسامروا بشكرا قوما musulmi mumini ya biɗi ruwa tsawon shekara goma bai samu ba to ya ta taimama ko da shekara goma zai yi idan waje dalma'a in ya samu ruwa falyattaqillaha ya ji tsoron Allah wal yumissahu basharatahu ya shahi hatarsa da wannan ruwan kai ya ce sanyi yadda kai bai alwala taimama zai idan abin da wasu kabiloli ke yi a cikin sanyi in sanyi yayi sanyi ya ce a shi shikenan sai ko in mutu yana da uzuri na rashin lafiya wanda maradun la yurja buruhu ko kuma ta'akhuri buruhi rashin lafiyan da idan ya taɓi ruwa ba zai warke da wuri ba ko kuma zai juma bai warke ba to irin wannan rashin lafiya malamai suna ganin cewa mutum zai ci gaba da taimamashi har lokacin da Allah ta'ala ya bashi lafiya ina fata an gane wannan wannan hadisi bazzar ya fitar da shi amma ibnu qattan ya ce hadisi ne ingantacce sai dai al-imamu daraqutl ya ce hadisi ne mursal yana daga cikin hadisai da'ifai domin mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibu ma rawa rawi faqat al-mursal shine hadisin da aka sabke sahabi a wurin riwayar shi kamar tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal tirmidhi an abi dharr al-ghifari daga tirmidhi a cikin sunan din shi ya fitar da hadisi daga abu dharr shi kuma abu dharr sunan shi jundub bin junada Jundub ibn Junada yana daga cikin manyan sahabbai kuma masu zuhudu masu gudun duniya ya musulunta da dadewa a garin Makka sai ya koma inda mutanen shi ya ci gaba da yawa mutanen shi wa'azi da nasiha a zo ayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina ya iske Annabi a garin Madina bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Uthman ibn Affan sai ya koma wani wuri da ake ce ma Ar-Rabadha a can ya mutu a shekara ta 32 hijira daga Makka zuwa Madina Allah ya yarda shi Al-Imam al-Hakim An-Nisaburi ya ce wannan hadisi ne ingantacce a ce wanda yayi walakin sawwaba Darqutni irsalahu Al-Imam Darqutni ya inganta cewa hadisi ne mursal at-taswibu anan ai yana nuhi inna sawaba huwa irsalu abinda darqutun yake nuhi da nan cewa shi wasawwaba wasawwaba darqutuni irsalahu ana nuhin cewa darqutun yana nuhi cewa abinda addidai shine a ce hadisi ne mursal ina fata an fahimci wannan amma wannan hadisi abinda yake karantar da mu a kore lokacin sa mataimama lokaci kenan taimama ba ta da lokaci da wajabcin amfani da ruwa idan uzuri ya gushi kai amfani da ruwa matukar dai uzurin ya gushi وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان خرج رجلان wasu mutane guda biyu sun fito fi safarin a balaguro فحضرت الصلاة سيلوك سنسلا يزو وليس معهما ماء باروا تاردس قالوا كتنسلا أما باروا فتيمما صعيدا طيبا سيسوكي تيمما دك أسامي سألكي فصليا سوكي سلا ثم وجد الماء باين سوين سلا سيقاروا سوكا سامو في الوقت أولنا اللوكة سيسوكا سامروا fa'ada ahaduhuma sai dai yace a to tunda an samu ruwa ni dai gaskiya sai na sake sallah gudan ya sake sallah wal wudu'a ya sake alwala to kaga na akwai taqdim wa ta'khir fa'ada al wudu'a was salata haka kamata a ce ko to sai dai ya sake alwala kuma ya sake sallah walam yu'id al akhar shi kuma gudan bai sake ba guda ce ni wanda nayi dazu tayi ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له سكزو عند النبي صلى الله عليه وسلم سك باشي لاباري فقال للذي لم يعيد سي النبي يكسم وند بيساكي صلى با أصبت السنة كاي ديدي دي سنة وأجزأتك صلاتك صلك كمتاي to kaga shi wancan zai tunanin mi da an zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zargi wancan ya ce dan mi baka sake sallah ba ga ruwa an samu sai annabi ya ce asabta sunna kai daidai ka ciwo wa ajza'atka salatuka kuma sallarka tayi ba sai ka maimaita ba wa qala lil akhar sai annabi ya ce ma wancan dayan wanda ya sake alwala ya sake sabuwar sallah sai annabi ya ce lakal ajru marratayn kana da ladan biyu ladan wancan da wannan ina fata an fahimta to anan sai a ce waye fi eh wanda ya daidai da sunna kwarai da gaske wanda ya daidai da sunna shi yafi duk abinda mutum zai ya yi ƙoƙari ya yi kwatankacin yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yi ƙoƙari a rayuwarka ka zama kana tabbaka sunna yi ƙoƙari duk ana ha maza ha matan da ake na matsaloli yi ƙoƙari duk abinda za ka yi ka zama kana koyi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya zama kana yin wani abu ne don ka birge wa za ka birge ka birge mutane a duniya ka je lahira ka sha kashi kada ka yi don a yaba ka don a ce ka iya don a ce ka ƙware don a ce kaza don a ce kaza ikhlasi ya zam shi ne gaba alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin annabi ce na hore ku da ku yi da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu tamassaku biha ku yi riko da ita wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam riko ake yi da ita kankan domin wasu suna nan suna kokarin su raba ku da sunnar suna kokarin su raba ku da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna kokarin su sakko muku mubtada'at ababe na kirkire kirkire wanda ma anzalallahu biha min sultan a shekara 40 da suka huce kakanninmu ba san su ba shekara arba'in da suka huce kakanninmu da iyayenmu sun san babu wasu mutanen kirki a duniya kamar abubakar da umar da usmanu da ali sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hissa kakanninmu a dauri idan suka haifi ɗa tabarrukan sai a ce an samu ɗa abubakar ko a ce an samu abubakar amma don a girmama sunan sai a ce mai garba menene garba abubakar don me yasa ake ce ma abubakar garba saboda kabarin abubakar siddiq yana yamma ga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asalin sunan kenan sahibu gharb kabari rasulillah wanda kabarinsa yake yamma ga kabarin annabi sai bahaushe yayi ikhtisar ko ikhtizal sai ya ce ma abubakar garba wai wanda kabarin shi yake yamma ga kabarin annabi shine garb garb yamma kenan isa yau dan ka zana ma danka abubakar to ka sani ka samu kima da daraja na kokarin wannan daka yayi dan dan naka yayi koyi da abubakar bin siddiq sahibin annabi sallallahu alaihi wasallam ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم افضل kowane cikin su yana da daraja kowane cikinsu yana da matsayi sai da abubakar ne siddiq ya yi duka sahabban annabi daraja ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا النبي كي نند أبو بكر بعد وانا أبو كي وندي أبو بكر to ai su ba zaidu ɗaya gare su cikin sahabbai su cikin sahabban annabi zaidu ɗaya da kai falamma qada zaidu minha wa qaran zawajnaka kai ka san akwai daɗewar basira a ce duk cikin sahabban annabi wai sahabi guda ɗaya na addakwai yanzu da za ka tambayi don ƙala ƙato wai annabi ya yi aure ya ce e to mina na sunan mata annabi cewa ba ƙur'ani bai zo da su kai hankali yana ɗoka ce ƙur'ani bai zo da su kuma to ba su da sunayi a kai kuma to annabi yana aure wai kai ka armi mai suna bali annabi ka armi lantana hasiya shamsiya duk suna da sunaye matanka amma kuma ka ce annabi nashi ba su da sunaye akwai da inda sunayen sun kalaki baka dai sani ba suna nan cikin sunna cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wai su matan nan na annabi duk suna da uwaye eh suna da uwaye to min sunan uwayen sai ta ba su zo cikin qur'ani ba an samu matsala malam Allah ta'ala ya datar da mu Allah ka raba mu da rubewar basira Isa Ibn Hibban al-Busti yake cewa babban ni'imar da Allah ya wa bawa ya rawaito daga Ibn al-Mubarak Abdullah ibn Mubarak yace babu ni'imar da Allah zai wa bawa kamar ni'imar hankali Allah ya baka hankali na bambancewa daidai da ba daidai ba wallahi babban ni'ima ce amma duk wanda ya zo ma kana kai kana da zuciya wadda duk wanda ya zo ka kwasa wanga ya zo ya ɓaci sahabbai ka kwasa wannan ya zo ya zabi ya zagi annabi ka yarda kuma kai da kanka ka san wata hanya ce irin wannan hanyoyi waɗanda za su kai mutum zuwa ga kiristanci da yahudanci ɗazu nake ganin wani kirista ya hito yana godiya ga wannan masussuka yana cewa muna godiya a ci gaba da aiki saboda aikin su aiki irin aikin da suke yi kenan su raba mu da annabi saboda suna ƙiyayya da annabinmu saboda jin suke babu wani annabi a duniya wanda Allah ya fifita kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna mamaki a ce a cikin Qur'anin Muhammadu akwai labarin dukkan annabawan duniya kuma Allah ta'ala babu wuri guda a cikin alkur'ani inda inda Allah ya kira annabi da ya kai Muhammadu saboda darajar tashi da kiman tashi babu inda ya ce mai ya Muhammad babu inda Allah ya ce ma annabi ya Muhammad sai dai kaji ya ce ya Isa an kira shi amma dukkan annaba Allah ya kira su da ya banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala zaka ga akwai wani salo da yake yi wanda in za a kiran sunan shi afallahu anka Allah ya yahi makalima ajinta lahu annabi ya yi wani abu wanda asalin shi abin zargi ne amma kafin annabi ya shiga damuwa na an zarge shi da abu sai Allah ya ce mai na yahe maka amma don me kai musu kasa don a nuna ma matsayin shi kadiba kaga da aka zo an baton ulul la'azmi minar rusul annaba wanda suka fi kowa haƙuri da ganin ritim da ganin rigima da ganin jarabawa a cikin annabawa wannan annabawan guda biyar Allah ta'ala da ya ambace su sai bai waɗi suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka sakaya wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka Allah ya ce da kai daga gare ka wa min nuhin wa wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ta'ala sai ya ce wa minka daga kai kana daga cikin ulul azmi minar rusul annabawan da suka ga haƙuri suka yi haƙuri irin yadda babu wani haƙuri babu wani annabi da ya irin nasu annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi haƙuri yahudawa suka ce mai gwaiwa gare shi an san gwaiwa? lace ya yi wallafi na amanu la ta kunu kallafi na azan musa fabarra'ahu allahu min maƙalu wa kana inda allahi wajiya wa kana inda allahi wajiya suka ce annabin Allah yana da gwaiwa annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ce mai Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suka shirya wuta suka jiwa shi a cikin wuta annabi Ibrahim Allah ce kulna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ku diba ku ga annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu kabiloli suka hada duwatsu suka sa yara suka yi jiwon shi suka ce mai mahaukaci suka ce mai mawaki yayi hakuri to kaga wannan annabin mu kenan hissa i kokari ka samu rabo na soyayya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i kokari a sa ka cikin muhammadawa masoya annabi kada a saka muhammadawa masoya shehu domin wasu muhammadawa sun bayyana suna son annabi ne amma a haƙiƙanin gaskiya soyayya suke da shehu idan kana son ka gano haka zo ka ce yau duk wanda ya yi muhalkin ƙaton raƙumi ya ga shehu za ka sha ɓaci da tsinuwa amma an ce idan an yi muhalkin annabi an kai muhalkin raƙumi ƙato ka ga annabi mutane sun shu ko muhammada ne shin muhammadiyancin nan da gaske ko ake yin shi akwai damuwa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u shine yace Abu Sa'id al-Khudri yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai daidai da sunna asabta sunna kai daidai ka ciwo وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أكرهوا دقى ابن عباس أفدر الله وإن كنتم مرضى إن كنا تكرش اللافية أو على سفر وكنا بسهن يبلاغرو قال إذا كانت بالرجل الجراحة إن متنينا دمياكو جيموا في سبيل الله أتكن هنيا الله aljiraha shine jimuwa da aka masa wasu miyaku wasu an soka mai mashi ko yuka ko abin da kama da haka ya nemi cikin hanyar Allah wurin yaƙi wal quruhu ko mutum yana da wasu ƙuraje wanda wannan ƙurajen idan ya zuba musu ruwa ba za su warke ba fa yujnib sai janaba ta kama shi fa yakhafu an yamuta in irtasala yana jin tsoron idan yayi amfani da ruwan nan zai mutu to tayammama ya tayammama wannan abdullahi ibn abbas ya ce yana yana fahimtar karkashin wannan ayar wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku tayammama wannan hadisi dar qutni ya fitar da shi mawqufan al-imam al-bazzar yace a wannan marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn khuzaima ya inganta shi al-imam hakim an-nisaburi shi ma yace hadisi ne ingantacce wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo daga ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda yace in kasarat ihda zandayya fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ayu da abi talib yace ɗaya daga cikin zira'ina ya kare ya samu kariya ga hannun shi domin shi azzandu da larabci daga damce ne zuwa ga zira'i kenan ya samu kariya tsakanin nan zuwa nan in gane to in mutu ya samu kariya nan ko nan to dole an zo wurin sa mai karan ɗori sai ta shahidu ka gabaɗe hannu kenan yanzu idan ya zo wurin wankin hannu dole zai shahi gaba ɗaya hannun ne an samu damuwa to shine ali bin abi talib yace sai na samu kariya fa sa'altu rasulullah sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nace mai ya zan fa amarni an amsaha ala aljaba'ir sai annabi yace in yi shawa akan karan dori shine aljaba'ir jam'u jabiratin aljabira shine karan dori ko kuma fansima a wannan zamani kenan ko to annabi sai ya ce ba lahi kai shawa akan wannan karan dori babu lahi ba sai ka zuba ruwa ba na fata an fahimci wannan wannan hadisi da'ifi ne kwarai isnadin shi wahin jiddan ai da'ifun jiddan an gane domin a cikin shi wannan hadisi riwayar amru ibn khalid al-wasiti ne shi kuma amru ibn khalid al-wasiti a wurin malaman hadisi kazzabun ne wurin malaman jar'u ta'dil sun aibanta shi da yawan ƙarya. To idan aka samu riwaya ta wani marawaici maƙaryaci, to wannan riwaya suna ce mata da'ifun jiddan. Gane? Al'imamun Nawawi ya ce, ittafaƙal huffazu ala zafi hadal hadith. Mahardata malamai na hadisi, jiya mun gaisuwa yi alhafiz ko? Muka ce wane ne alhafiz? wanda ya san hadisi sama da dubu ɗari uku shine alhafiz alhafiz muka ce shine wanda ke da matsayin general a ilimin hadisi muka ce kamar irin alhafiz az-zahabi alhafiz ibn hajar al-asqalani alhafiz as-suyuti da sauransu to wannan hadisi da'ifi ne jiddan wa an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu fi ar-rajuli a cikin sha'anin mutunan da shujja kanshi ya tsayi shujja ashajjatu shine jimuwa ga kai ko ga huska shine ake ce ma shajja kamar yadda zo a hadisin ummi zarra shajjaki aw fallaki aw jama'a kullallaki shajjaki ya tsaga miki kai au fallaki ko ya karya miki hannu au jama'a kullun laki ko ya hada miki gaba daya shine ce shujja an tsaga kanshi ya samu tsaga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam faghtasala sai yayi wanka da ya samu tsaga ga kanshi a sai yayi wanka famata sai ya mutu sai aka ba annabi labari domin ruwa ba su ba a son ruwa su shiga kan mutum to shi kanshi ya tsage ya samu wani jimuwa ne yanzu da yayi janaba asalin hadisin akwai kissa ko hadisi yana da kissa kissa hadisin al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita daga Jabir dan Abdullahi yace mun fita a wani balaguro sai wani duci ya hado mu dai daga cikin mu sai kanshi ya tsage yanzu da kanshi ya tsage sai ya kwanta yayi bacci ko da ya tashi sai ya muhalki janaba ta kama shi an gane sai ya tambayi mutanen shi da ke tare da shi wai menene hukuncin mutumin da ya yi janaba kuma ga kanshi ya tsage kuma ga ruwa shin taimama zai yi ko kuma wanka zai yi sai suka ce mai dan ce musu ya hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum shin kuna iya samun ruhusa in yi taimama tunda babu ruwa eh ga ruwa amma dai ina da jarabawa sai in yi taimama ba sai na yi wanka ba qalu suka ce ma najidu laka rukhsa mu dai gaskiya ba magana rukhsa Allah ya ce fa illam tajidu ma'an in ba ku samu ruwa ba to kai kuma ga ruwa da aka ruwa wanka zaka yi wanda taqdiru ala alma faghtasala sai wanka fa ma da sai mutu nan take sai mutu falamma qadimna ala annabi sallallahu alaihi wasallam jabir yace da muka zo inda annabi ukhbira bi dalik sai aka ba annabi labari fa qala qatalu annabi yace sun kashe shi qatalahumullah Allah zai kashe su ma za su mutu wannan shine abinda malamai suka fassara wannan hadisin domin annabi bai zamo ba zai wa sahabban shi mummuna addu'a. Allah sa'alu idalam ya'alam, idalam ya'alamu, don mi ba su tambaya ba sadda ba su sani ba. Fa'in na ma shifa'ul ayyi a su'al, ai, waraka game da jahilci ita ce tambaya, baka sani ba ita tambaya. Shi ne waraka ta jahilci. Inna ma kana ya fihi kaza, annabi ce ya ishe shi ya yi kaza, shi ne ya taimama, to shi ne hadisin. ya ce faghtasala famata sai ya wanka ya mutu annabi ce inna makana yakfihi an ya taimama ya ishe shi ya taimama wa ya'siba ala jurhihi khirqatan ya sama ya daure kyalle ga wannan jimuwa tashi shine ya'sib domin asalin ya'sibu ay yashudda al-isaba al-isabatu ita kuma ita ce al-imamatu rawani ya daure da kanshi ya daure kyalle inda ya jimu annabi ce ya ishe shi hakan sun mai yamsaha alaiha sai ya sha a wurin wai ya gasila sa'irar jasadi sauran jikin nasa ya wanki wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi bi sanadin fihi da'af amma isnadin wannan hadisi shi ma akwai rauni a cikinsa domin malamai sun tattauna akan riwayar da kuma saɓanin marawaita akan wannan hadisin amma abin da yake dai abin da malamai suka tafi akan shi hadisi ne da'ifi wa fihi ikhtilafun ala rawihi an yi sabani akan marawaicinsa sa wasu suka ce ata ne yake riwaya daga Jabir wasu suka ce an rawaito shi ne daga Ibn Abbas wasu suka ce an rawaito shi ne daga sauran sahabbai ko abin ne kama da haka wa an ibn Abbas hadisi na ƙarshe wanda zamu tsaya akan shi an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya ƙara musu yarda qala min as-sunnah yace yana daga cikin sunna Allah yusalli ar-rajulu bit-tayammumi illa salatan wahida kada mutun yayi sallah da taimama sai sallah guda taimama guda in yayi kuma sallah guda thumma yatayammamu lis-salati al-ukhra sannan in wata sallah ta zo wadda ba waccan ba ya sake wata taimama kenan in sallah az-zahr tayi ya taimama guda illa asar ta yi ya sake wata taimama wannan shine abin da hadisi yake karantar rawahu ad-darqutni bi isnadin da'ifin jiddan imana hadisi isnadin shi akwai rauni kwarai saboda malamai sun tattauna shi ma a cikin ingancin shi suka ce a cikin shi akwai wani al-hasan ibn ammara shi kuma da'ifun ne wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh